العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na talata wanda ya zo daidai da 26 ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addinin mu na musulunci a cikin littafin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wato wallafan shehin malami abubakar mamur gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu saba'i jiya mun aje karatu daidai aya ta goma sha uku a wannan sura don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta goma sha hudu yau muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa karatun muna yin sa ne don neman yardarsa ya sanya mana shi a mizaninmu na ayyukan alkhairi ya amfanar da mu dangane da abin da muke sauraro na alkur'ani ya ba mu ikon aiki da za mu yi da shi don ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba aramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دار تاكل من فاته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين haka yake Allah madaukaki ya ba mu labarin mutuwa ta shafi kowane bawa daga cikin bayinsa kamar yadda alkur'ani a wani guya ce kullu nafsin za'iqatul mauti wa kullu fi siyaqin nikra tufidu ash-shumuma wal umum kullu nafsin kowace rai za'iqatul mauti mai dandana mutuwa ce kenan kowa zai mutu mutuwa dai guda ɗaya ce sababinta ne yake sha bamban hatta annabawan Allah da manzanni duk sun mutu sun bar wannan duniya shine anan Allah maɗaukaki yake gaya mana dangane da annabi Sulaiman alaihi salam yayin da Allah maɗaukaki ya karɓi ransa yana bakin aiki aljanuna masa aiki na wahala har Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya zare ransa a tsaye aka karɓi ran bai faɗi ƙasa ba yana tsaye kyam ya dogara sanda shedanin aljanu ba su gane ya rasu ba sai da gara ta tafshe wannan sandar sandar ta faɗi sai gawar annabi sulaimanu ta faɗi shi ne allah maɗaukaki ya ce falon ma ƙabaina alaihil mauta yayin da muka hukunta wa annabi sulaimanu mutuwa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna wa wa'anda ke tare da shi aljanin da ke mara aiki ba abin da ya gwada musu ya mutu illa dabbatul ardi sai wata dabba ta ƙasa ita ce gara ta kurumin sa'atahu wanda ta cinye sandarsa da yake dogare da ita tana cinyewa kasa in gara ta ci itace ɓaci yake shikenan sai sanda ta karye annabi sulaimanu ya faɗi ƙasa shi ne ce falamma karra yayin da ya faɗi ta bayyana tiljinnu sai ya bayyana wa aljanu sai aljanu suka samu bayani sai aljanu suka gane allaukanu ya alamunar gaiba kaji aljan bai san gaibu ba sanin gaibu sai wa sai Allah sanin gaibu sai Allah karin magana ne ya farkon yake a hausa to kaga sanin gaibu dai sai Allah babu wanda ya san gaibu sai Allah shine yace falamma karra tabayyanatil jinnu yayin da ya fadi sai ya bayyana wa aljanu suka ce allau kanu ya'lamu lal gaiba inda sun san gaibu ma labisu fil azabil muhin da ba su zauna cikin azaba irin wannan ta walakanci ba an gane ko shine da yace falamma qadaina alaihi al mauta ai mata ya mutu wa makafa ka'iman ala asahu ya tsaya a tsaye yana dogare jikin sandarsa wal jinnu ta'lamu ta'malu tilka al'amali shaqqati ala adatiha alhali aljanu suna wa'annan ayyuka da suka saba mara yamaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila ko haddai karshen aya to suna wa'annan ayyuka na wahala da suka saba bisa al'ada la tashkuru bi mautihi basu gane cewa ya mutu ba hatta akalatil ardu asahu har sai da tururuwa afwan har sai da gara ta cinye sandansa fa kharra mayitan sai ya fadi macacce ko fa kharra maitan zai fi kyau naka ce mayi aka sa shadda yanzu da ransa zai mutu a gaba kenan kamar da Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna ka gani kai mai mutuwa ne kaga in an yi shadda kana da ranka a gaba ne zaka mutu amma idan babu shadda fa sai Allah ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا حول ولا قوة إلا بالله قرآني كنا الله تعالى من كان ميتا ينذو وديك متتشي فأحييناه مكرايا الدشي النبي كنا صلى الله عليه وسلم وجعلنا له نورا مكباش ونهسكنا القرآن yamshi bihi fin nasi yana ta tafiya yana gudanar da rayuwarsa cikin mutane kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha zai daidai da wanda yake cikin dufai kuma baya fita a cikin wannan dufai ba iri ɗaya suke ba daka ma dallahum ala mauti illa dabatul ardi masdaru ardatil kashba bil bina'i lil maf'uli akalat hal ardatu wato gara ne ta cinye sanda takulu min sata bil hamza wa qura bi tarkihi bil alfi ay asahu li'annahu yansa'u ay yadrudu wa yazdiru biha yana kora yana tsawa da wannan sandar tasa to yayin da ya fadi sai aljan suka gane in kashafa lahum sai abu ya yaye suka gane annahum law kanu ya'lamuna al-ghaiba yau da sun san gaibu wa minhum ma gaba anhum min mauti sulaiman daga ciki akwai abin da ya faku gare su na mutuwar annabi sulaimanu alaihi salam haka ne ko ina ma labisu fil azabil muhin da ba su zauna cikin wannan azaba ta walakanci ba al'amalu shaqqul lahum لظنهم أن حياته خلاف ظنهم saboda suna zaton yana da rai sabanin yadda suke zato shi ko ya mutu wa zalika ilmul gaibi wannan ilimi ne na gaibu wa huna yu'rafu anna al-jinna la ya'lamuna al-ghaib malam gumi Allah ya ji kansa da rahama yace anan za a gane cewa aljanu ba san gaibu ba allazi huwa aqrabu ilaihim wanda sanin gaibun ma yafi kusa da su to su ma ba san gaibu ba wata masu hajjatuhun bihi kuma suna da matukar bukata da sanin gaibu famin babi aula gairihi al'abidi anhu yana daga cikin ma abin da ya fi dacewa waninsu ya fi rashin sanin gaibu wa zalika yaban qabla an yamna'u min istirqa'i sam'i fi sama wannan gabanin a hana su satar jiyo magana ne daga sama wa badahu min babi aula bayan an hana su wannan shine ma abin da ya fi قد وجد الجن ذلك لما منع استراق السمع من السماء aljanu sun samu wannan yayin da aka na su satar jin magana daga sama wa qalu zalika fi qawli ta'ala suka faɗi wannan a faɗin Allah wa anna lamasna as-samaa a suratul jinn ko lalle mu mun je mun shafi katangar sama wannan saman sun je sun taba ta aljanu fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba sai muka same ta an cika ta da tsaro tsaron kuma mai tsanani wa shuhuba da yula abinda kake cewa mashi tarnatsa tauraruwa ta fashi a jeho aljanda shi wa anna kunna naqaudu minha maqa'ida lis-sam'i aljanu suka ce mun kasance muna zama a cikin sama muna da guraren zama don mu jiwo maganar sama faman yastami'il ana duk wanda ya je sauraron magana a sama yanzu daga cikin aljanu ya ji lahu shihabar rasada sai ya samu bakin wuta ya tsare shi su ne wadda an doko su sai su lalace suna gindiran da suna kofar banɗaki suna kan juji suna wata kasuwa in baka azkar na manzon Allah sai aljan ya buge ka ha kawai ka ji mutum ya faɗi ya hadu da shan inna Allah kiyaye mu ثم ذكر تعالى قصة سبعين sannan sai Allah madaukaki ya ambaci qissar saba'u suwaye saba'u kabila ce ta larabawa a kasar Yaman an gaya musu sunan kakansu ne ma ma ma ma an'ama bihi alaihim minan ni'am tare da abin da Allah ya musu na ainihin wato ni'imomi sai Allah ya ambace su ina ne wa rahabat فذهبت لعدم الإيمان والعمل الصالح ni'imomin sai suka tafi saboda ba su yi imani ba ba sa aiki na kwarai faƙala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce mi لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
فأعرضوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين نعم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات كيكل خمط وأكل وشيء وشيء من سدر قليل
Allahu akbar Allah madaukaki yace laqad kana li sab'in fi maskanihim ko masakinihim ko bil ifradi wal jam shi imamu hafsu daga asimu sai ya karanta bil ifrad shi kuma warju daga wajen malamin sa nafi'u sai yace masakinihim an gane laqad kana li sab'in bis sarfi wa qura bi adami qabilatu saba'in nan wata ƙabila ne sun miyar bismi jaddin lahum min al'arabi an ambace su da sunan wani kakansu balarabe to fi maskanihim aya akwai wata aya a ban lura a gurin zamansu a ina gun zaman yake mala yace bil yaman a ƙasar yaman ƙasar yaman tana kudu da makka kaɗan tsakanin yaman da saudiya kamar nan da kaduna kaga kana garin nan in aka ce za a yi hajji kaduna ne makka ya za ka zauna don baka kudin mota ko da kama za ka shauɗa yau mai tattakin banza ma yake takawa ko ba haka ba ne balle takun allah eh daga mutanen yaman aida da kaba suke tafiya ba ka da kokobo sai ka duka kawai duk shekara aikin hajji Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab babu guzuri kawai sai su taka su tafi son Allah ina ruwan ustaz kuwa don haka sai Allah ya ce wannan ainihin gurin zama nasu a kasar Yaman yake akwai aya dalatun ala anna ni'ma la tathbutu illa bil imani wal amali salih in Allah ya ma ni'ima to fa ni'imar ba za ta tabbata ba sai in ka jaddada imaninka kana jaddada shi kuma da aiki na gari daga an bauɗe an bar hanyar Allah sai Allah ya janye ni'imar to menene wannan ni'imar jannatani an yaminin wa shimal suna da gonakai guda biyu ta gefen damacin kwarin garin wadinsu da kuma hagun ɗinsu ai an yamini wadihim wa shimalihi ta kwiɓin dama na wannan wadin nasu kwari kenan shine wadi da kuma hagun ɗinsa wakila lahum aka ce da su kulu min rizqi rabbikum washkuru la Allah ya muku arziki to ku ci daga arzikin ubangijinku amma fa ku gode masa alama razaqakum minan ni'mati ku gode masa bisa abin da ya arzuta ku da shi na ni'ima fil ardi sabai a ƙasar sabai bi an tu'minu wa ta'malu amalan salihan ku imani ku aiki aikin nagari bi da'ati li awamirihi ta'ala ta hanyar da'a ga umarnin ubangiji madaukaki in ana bin abin da Allah ya ce shi kada ya isa maganin corona duk bala'in da kaga a duniya zunubi yake jawo shi baldatun ɗayiba suna da gari mai daɗi laysa fiha sibaqun babu wata bakar ƙasa kamar ƙasar kanwa marar kyau mai rubidi ausi ba'un babu zakoki namun daji wala ba'uda babu sauro a ƙasar kasan za ta daɗi ko wala zubabatun babu kuda wannan mai damunka ba kuda balle koren kuda mabina man lahira wala bargus ba kudin cizo wala aqrabun babu kunama wala hayya ba maciji wa yamurru al-gharibu fiha wa fi thiyabihi qummalun fayamutu min hawa'iha idan bako yazo zai wuce ta garin a jikin ainihin wato tufarsa akwai kwarkwata iskar gari in ta shafi rigar duk kwarkwata jiki sai su fadi su mutu su zube kaga ko ballatun dayi ba ko wa rabbun ghafur gashi kuma kuna da ubangiji mai gafara ay ghafurun lakum wal qa'ilu lahum fi wal qa'ilu lahum hadha nabiyyun lahum annabi su ne ga musu wannan walam yuzkar amma ba ambaci sunansa ba bayan ya ga musu kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu fa'arabu sai suka bijire an shukurihi ga barin gode masa wa kafaru suka bitilce suka kafirci Allah ce fa'arsalna alaihim sailal arimi sai muka sake musu kwarin ruwa to sailu shine kwaranyar ruwa al'arim shine ruwan da aka yi wani abu aka tare kamar dam sun yi dam sun tare sai Allah ya sa wani bera ya je buɗe shi ruwan ya zo ya ta ta'adi ya kisa ai damu arimatun wa huwa ma yumsikul ma'a min bina'in ka gani ko ginin da za a yi ya tsare ruwa dam kenan wa gairihi ila waqti hajatihi har zuwa lokacin bukatarsa qala qatadatu qatada tabi'i ne ce al-arimu ismu wadi saba'in arimu sunan wadin saba'u ne kana yajtami'u ilaihi masailu min al'audiya duk kwaranyar ruwa daga wadi daban-daban nan ne babban matattaransa faradamu radman baina jabalaini sai aka nike shi nikewa tsakanin duwatsu biyu waje aluzalikan radma salasata abuwabin sai aka yi masa ƙofofi guda uku ga abin da aka danne ba'adu ha fauka ba'adin sashin ta aburbisin sashi fakanu yusqauna min al'ala yazan suna shayar da dabbobin su ta saman waje thumma min athani sannan sai na biyu thumma min athalith sai na uku ala qadari hajatihim gurgudan bukata ta su fa akhsabu sai suka samu ainihin khisbu shine ainihin wato dausayi wa kathurat amwaluhum dukiyarsu ta yawa falamma kazzabur rasula yayin da suka karyata manzansu sallallahu alaihim fa'arata kaji bera ku sai Allah ya dora wani bera a kansu fa naqabatir radma sai ta zo ta kwakule yayi tono ya tone ramun nan ya bude dam din ay arsalallahu sayla wadihim mamsukun sai Allah ya saki ruwan wadinsu wanda yake rike bima zukira fa qul al aramu biwasidatil fa'ri aka yanke wannan dam din da tsani na bera alladhi yusama al khult fatahaddama ya rushe wada kala sailu alaihim kwaranya ruwa ya hau kansu ya barna ya musu barna wa idafatu saili ila al arami min haythu kana mamsukan bihi abin da yasa aka rabanya ruwan da yake kwararan nan zuwa ga arimi arimi shi ya rike ruwan wa min haythu annahu qilahu wa galabahu wa dakala alaihim ta yadda shine ya yanke shi har ya rinjaye shi su ya shiga kansu Allah ya ce fa baddalnahum bil jannatayhim jannatayn zawatay ukuli sai muka musanya musu da ba suna da jannata ne an yaminin wa shimal ba to sai Allah ya musanya musu da wayancan gonakai biyu wasu gonakan biyu daban zawatai ukulin khamdi abin da take tsirarwa mai daci ne maimakon kana ciran tuffa apple da inabi da lemon zaki sai aka zo aka maka gauta ta ga akwai bambanci ukulin khamdi abinci ne wanda yake mai ɗaci murrun bash'un bitanwinin karihin rihi kuma warinsa ba shi da kyau yana da mummunan wari akalun bi ma'ana ma'akulun wa qurabil idafati ila khumudin wa yudafu alayhi wa asalin yushbihu darfa'u wa asalin da ainihin wato menene guna إلا أنه أعظم منه طولا ومنه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم daga irin wannan icen asal din aka yi mumbarin manzon Allah wa waraquhu ka waraqi darfa'u ganyensa kaman ganyen wani ice ne da ake cewa darfa wa shay'in min sidrin qalil aka bar su da wata magarya yar kadan وصف بالقلة لأن ثمره وهو النبق يديب أكله شيء دان مغريا yana da ɗan daɗin cewa lihaza yi su fi basatin don haka ake dasa shi a gonakai waddalu simfin minhu walakin samaratu gabbatun sai dai ɗayansa yana da ganci la tukalu asulan ba a ce wala yuntafa'u bi warqihi fi ghusl al-aidi ba amfani da ganyensa wajen wanke hannu wa yumkinu an yakuna huwa al-maqsud huna tayu shi ake nufi a wannan guri na'am mutum ayar bayan nan da gyara a cikin ta ina take cikin gyara ayar bayan aha لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال mhm كلوا من رزق ربهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة mhm بلدة طيبة ورب غفور haka yake ta tura zalika jazainahum ذلك جزيناهم بما كفروا mhm وهل يجازى إلا الكفور
mhm وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير haka yake siru سيروا فيها ليالي وأيامنا منين سيروا فيها ليالي وأيامنا منين wa qalu فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا إمالك يا رب.
أنفسهم mhm فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق mhm إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما kana وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك mhm وربك على كل شيء حفيظ to yanzu Allah zai nuna mana sakamakon da ya wa mutanen saba'i ya ba su ni'ima madadin su gode masa su yi aiki na gari su yi imani sai suka ƙi suka kafirce suka bijire Allah ce zalika tabadilu ba an ce wa baddallahum bi jannatayhim jannatayn ba to wannan musanya musu da aka yi Allah ce jazainahum bima kafaru shine sakamakon da muka yi musu saboda kafircin da suka yi wahal nujazi illa al-kafur wahal yujaza ya jago wahal nujazi illa al-kafur ai ba ma yin irin wannan sakamako sai a mai tsananin kafirci bin nuni ma al-kasar zai wa nasbil kafur wa qura billahi ma fathi zai kaji ko wa raf'il kafur na'ib fa'il kenan ai ma yunaqashu illa huwa ba wanda yake munakasha da shi sai mai yawan kafirci ba wanda yake munakasha ta- da shi ta azaba sai wanda yake alkafur mai yawan kafirci waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan shine maf'ulin sai muka sanya wata alkariya zahira tsakaninsu da alkariyar da muka yi mata albarka bilma dukkan da aka kai ruwa akwai albarka duk arzikin lagos ruwa ne ba wani abuwa ainihin jirgi yake zuwa daga duk duniya ya kara a sauƙi kasan kwadu wadda ya fi da jini zai taba shi ko to duk kayan da zai shigo sai ya sauka a lagos ya kake gani dole a samu mutanen waduduwa su zo da su za su fara rike kuɗi bayan da za ka yi falala ne ta Allah ya ajiye ta yadda yake so ko beach beach da yake Legas in ka je za ka ga harka ne ta arziki da beach ɗin din na gwamnati ne na kyauta ne to yanzu gwamnati duk ta sayar da mafiya yawa a disamba na je Legas da na je ni na saba da lake beach da waye beach za ka kai ni wani allegation beach amma kuma private ha dan adam ne yanzu akwai son kuɗi mana ya biya haya a gwamnati ya kewaye gurin ya gyara da yaransa in za ka shiga sai ka ba da dubu daya to mutum nawa zai shiga za ka samu mutum ya fi dubu goma a ciki kaga kudi fa ya samu a kullum kuma tam ka gani da ka kaga ashe ruwa arziki ne shi yasa annabi aka tambaye shi wace sadaka Allah ya bizo zai ce alma'u ruwa ka je ka yi bohol ka tona ruwa a sha ya fi yawan masallatai da ake yi masallacin ka samu talaka ka ba shi kudin inda ba keta kake yi ba nan masallaci can masallaci can haba da Allah ko ka gina makaranta mana ko da marayun anguwar ka biya musu karatu na shekara goma goma ka gani ko ba biya ake ba a ka ga mutum don keta wai shi kawai masallaci zai yi rowa ne wannan shi da kudin ai aji aji ne kuma ana lura da wanne ya fi muhimmanci in masallatan sun yi kaɗan sai a yi in sun yawa kuma to sai a yi wani abu a to mu babu kawai masallaci za a yi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannati baka gane bane da ka kake yi sa baka shawara da wanda suka san abu ba fi kiwul aulawiyya babu babu al aulawiyat kula ana lura da abin da yafi yawwa to sai Allah madaukaki ya sanya wata alƙariya bayyananniya tsakanin alƙariyar da ya mata albarka da ruwa wa shajara da bishiyoyi wa hiya qurash sham ita ce alkariyar sham syria allati yasiruna ilaiha littijara tun da dadewa syria can ake zuwa don fatauci mutawasilatun min al-yaman ila sham wadda hanya ce da za ta kai ka daga yaman har kasar sham yura ba'dha min ba'd litaqaribiha gari kusa da gari ana gani daga wannan garin kaje wannan garin kaje wannan garin har ka isa فهي ظاهرة لأعين أهلها وتتنا بيّنه سبود عينه مرمرون متاننتا أو راكبة متن الطريق وتنا كان دورون هنيا ظاهرة للسائر فيه تنا في تنا نن أفيلي قوان ديك يتفيا أكان هنيا غير بعيدة عن مسالكهم بات دنيسا مشيغرسو Allah ya ce wa ƙaddarna fi hasayyir sai muka ƙaddara tafiya bi haitu ya na fi wahidatin yadda za su yi ƙailula barcin rana a ɗaya daga cikin garin waya bitu na fi ukura in sun je ɗaya garin kuma sai su kwan ilanti ha'i safarihim har su ƙare tafiya su yi barcin rana a wani gari su kwana a wani gari su yi barci haka za su isa wala ya ta hajjauna fihi ila hamli zadin wa ma'in ba sa da buƙatar ɗaukar wato guziri da ruwa Allah ya ce siru fi halayaliya wa ayyaman amini ku yi tafiya na wasu darare da yini yini kuna cikin aminci la ta kafu na filai babu tsoro tafiyar dare wala fi nahar tafiyar rana babu abin tsoro babu kidnappers ba irin najeriya ba ne najeriya yanzu kana tafiya sai a zo a ce sauko a motar bafulatani ya kada ka jeji kai ka watakila doktor ne ko ko wani babban darakta ne a fadar gamba ko famanan sakatare ko wani sarkin gargajiya ko wani malami ko wani hafizin ƙurani duwaye ba kama ba kowanne an kada shi dawa kuma an ba da kuɗi kafin a fito kun ga da an kyautata wa fulanin nan tun da wuri da ba yi wani abin ba in ba dan an tsuke an rasa yadda za a yi ba babu aiki babu samun aiki babu sana'a ba kokobo to kuma ba imani kaga dole mutum ya nema wa kansa mafita ba karatu mai karatu ma in yi ba za a ba shi aiki ba a ma sai in dan wane ne faƙalu sai suka ce rabbana ba'id baina asfarina kaji su suka roƙa fa ya ubangiji wannan tafiya da muke gari kusa kusa kusa ai mana ya nisa muna so mu dan hole a hanya ila sham ij'alha mafawiza a sanya ta zama akwai dajika liyatadawalu alal fuqara bi rukubir rawahil kaji dan su dora wa talakawa sune fuqara'u fakirai mabukata su dau a kara musu kudin mota ko kudin jirgin sama wa hamliz zaji a dora musu kudin lautun kaya wal ma'i da ruwa fa badaru ni'mata sai suka yi butulcewa wannan ni'ima din badaran kenan wari'a annas wa zalamu anfusahum suka zalunci kansu Allah ce faja'alnahum ahaditha sai muka mai da su labarai liman ba'dahum fi zalika ga wanda yazo bayan su ya halakar da su wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin muka yayyanka su muka yi kekketa su dukkan ketawa ai farraqnahum fil biladi kullu tafriqin muka rarraba su a garuruwa daban kowane irin rarrabawa haka ne ko? ai tafarikan la ya tawakkau ba da hu iwaga audal ittisal sashinsu ba zai auku ba wajen yadda zai samu saduwa da sadi kala sha'abi imamu sha'abi ya ce unzur tafsir al-qurtubi wa fathul qadir na imamu shaukani falahiktul ansara ai al-aus wal khazrata wal khazraju bil yathriba kaga daga can suke da ausu da khazraj kabila tani yamaniya tani hajarat min al-yaman ila al-madinati al-munawwara sune wanda aka ce wa kuntum ala shafa huratin min an-nari to fa nahikat al-ansaru mutanen madina sune al-ansar al-ausu wal khazraj bi yasriba sai suka koma garin madina shine yasriba wa gassan akwai kabilar gassan su kuma bisham suka koma syria wa urdun bi oman suka tafi su urdun suka tafi oman jordan kenan wa kuza'ata bani kuza'aka su kuma tuhama wa kanat al-arabu tadribu bihim al-masal larabawa suna buga misali da su fa yuqalu tafarraqu aidi sab'i sun rarrabu irin rabuwan saba'i wa ayyadi saba'in ai mazhaba saba'in wa ɗurukahun matafiyarsu da hanyoyinsu sun ma'akaba an zalika ta'ala wa ƙala sai Allah maɗaukaki ya taƙidi mana ya bi bayan wannan ya ce inna fi zalikal mazkuri lalle cikin wannan abu da aka ambata la'ayatin akwai ayoyi likulli sabbarin ga dukkan mai yawan haƙuri anil ma'asi ga barin sabo wa alami wa ala da'ati mai haƙuri ga yi wa Allah da'a shakurin mai yawan gode wa Allah ala ni'am ay almu'minu alladhi yasbiru ala al'amali salih mu'mini da yake haƙuri akan aiki nagari min da'ati na da'a wa tarkil ma'asi da barin sabo fa yastamiru ala zalika ya doge akan haka fa yathbitu qiwama dinihi wa dunyahu sai rayuwarsa ta tsaya daidai ta duniya ta lahirarsa Allah ce walaƙadi saddaka alaihim ɗanja walaƙadi saddaka alaihim iblisu zannahu haƙiƙa iblis ba haushe ya ce ɗan lisu kowa ya lisu iblis ɗan lisu iblis shine shaidan ma'ana ablasa wanda ya ɗebe haso ya ɗebe tsammani ga rahamar ubangiji to iblisu ya gaskata musu ainihin zatansa annahum bi igwa'ihi yattabi'unahu zai badda su su bi shi fattaba'uhu sai suka bi shi fasaddaka bi tashdidi zannahu sai ya gaskata zatan nasa ai wajadahu sadiqan ya samu zatansa ya zan gaskiya وصدق بتكفيف في ظنه بهم ذلك إلا فريقا من المؤمنين sai wani bangare na muminai daga cikinsu ai humul mu'minu lam yattabi'uhu muminan da basu bi ainihin wato iblisu ba wama kana lahu alaihim min sultani bai da wani karfi bai da hujja a kansu ai taslidin wastila'in illa lina'lama sai da mu bayyana ilmu zuhuri ne man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk wanda yake bada gaskiya da lahira da wanda yake shakka dangane da ita fanujazi kullam minhuma kowanne daga cikinsu sai mu marasa kayya manitta ba amrana bil burhan wanda ya bi umarninmu da hujja wa manitta ba shaidana bi igwa'ihi ala hawahu wanda ya bi shaidan sai a halakar da shi bisa son zuciyarsa bila burhani ba tare da hujja ba wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka ya muhammadu ya kewaye kowane abu raqibun wa qadirun ala man iblisa anhum yana da ikon ya hana iblisu ya samu sultani a kansu wa ma zalika salladahu alaihim liyatabayyana ma zakarahu ta'ala amma duk da haka sai Allah ya sallada shi a kansu dan ya bayyana wannan thumma raja'a siyaqu bil kitabi lin nabi liyad'u ummatahu ila tauhidi sai siyaqi kuma ya koma kan manzon Allah don ya kira al'ummarsa zuwa ga kaɗaita Allah alkhalis tsantsan tauhidi wali bayyana lahum annahu la yanfa'uhum shay'un illa huwa ya bayyana musu ba abin da zai amfanar da su sai shi wannan tauhidi din fa qala ta'ala sai Allah madaukaki yace me قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له لك من- شريك.
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم qalu alhaq قالوا الحق وهو العلي الكبير Allah madaukaki yace kul ya Muhammadu ka gaya wa kafirai cikin al'umarka ud'ul ladina za'amtum ku kirayi wayanda kuke rayawa ai za'amtumuhum aliha wayanda kuke cewa su ababan bauta ne su ne masu cetonku waliyanku da shehinanku da gumakanku duk ku je ku kiraye su inji Allah min dunillahi koma bayan Allah ai gairahu liyanfa'ukum bi za'mikum dan dai su amfanar da ku dangane da abin da kuke zato qala ta'ala fihim Allah ya faɗa dangane da duk wani wadda ba Allah ba shehin da kake bi da wanda yace in kai salatul fati kafa ɗaya zaka shiga aljanna in baka shiga aljanna ba ka ci kwalar rigarsa a gaban Allah ranar alkiyama wai ba shi rigar matsiyaci tsirara zai tashi Allah sai ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard basu mallaki daidai da kwayar komayya ba na alheri ko sharri cikin sama ko ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin ko shariki ba su da tarayya da Allah a wajen halittar sama da ƙasa ai shirka shine kamfani wa ma lahu ta'ala minhum min zahir Allah bai nemi taimakon su ba yayi sama yayi ƙasa dan haka ya za a bautata musu tare da Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi abin da yake tsakani shi ya halitta ka to ya za ka bautata wa wani sa ai mu'ini ala khalqi shay'in wa huwa ta'ala munfaridun bil ijadi Allah shi ya kadaita da samar da samammu wal mustahiqu bil ibada shi kadai ya cancanci abautata masa ba abautar shehi ba abautar wali ba abautar annabi ba abautar mala'ika duk wanda ya bautata wa annabi musulmi ne wanda ya bauta wa mala'ika fa Allah ne ya ce wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaban min dunillah arbaba arbaban ba a ya'murukum bil أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah ya ce bai umarce ku ba an tattakidul mala'ikata ku riƙi mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban su zan muku iyayen gida abun bauta min dunillahi kuma bayan Allah domin bautar annabi kafirci ne bautar mala'ika kafirci ne in baka yadda ba gashi daga bakin ƙur'ani Allah ya ce a ya'murukum bil kufri yanzu Allah ya umarce ku da kafirci me aka ambata ba rukun annabawa da mala'iku ba da izantum muslimun bayan kun zan musulmi to ya musulmi zai bi shehu kuma ya saura musulmi ai ba zai yi ba in za ka sau shehu ka kama Allah ka shika amma an dai za ka yi tinkaho da musulunci to sai ka sau kowa ka kama Allah sai ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce ya umarce ku da kafirci bayan kun mika wuya kuna musulmi ba zai yiwu ba wala tanfa'u shafa'atu indahu to kaji ceto baya amfani a wajen Allah ta'ala wa hadha raddan liqaulihim wannan raddi ne ga fadin su su mushrikai inna alihatahum tashfa'u indahu waliyansu za su cece su a wajen Allah Allah ce illa liman azina la sai ga wanda Allah ya wa izini bi fathil hamzati ay Allahu wa quri'a bi dhammiha mabni mabni lil maf'ul kenan fiha sai wanda Allah ya wa izinin yin ceton ay illa shafi'in azina lahu fi shafa'a sai mai ceton da Allah ya mar izini yin ceton ba kai ne kawai zaka ce zan ceci wani ba a Allah ne zai ce kaiwa ne ceciwa ne kaga kenan manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi izni fashafi'u wal mashfu'u lahu la yazalani yatarabbasani wa yatawaqqa'ani maliyan mubzi'ina wajli malace fashafi'u kaga mai ceto wal mashfu'u da wanda za a ce taɗin la ya zala ni ba za su gushe ba ya tarabbasa ni suna jira suna dakon Allah wa ya tawakka'a ni maliyan suna sauraro zamani mai tso muf fazi'ina suna firgitattu wajilin zuciyarsu tana bugawa tana makarkata wajilat qulubuhum hatta idza fuzzi'a an qulubihim Allah ce wannan ayar hatta idza fuziya an qulubihim ma za qala rabbu qalu ma za qala rabbukum har sai in an firgitar da zukatansu shine fuziya an qulubihim kashafa an hal faza'u bil azani fiha za a yi shela su ji kira na mala'ika ai bi kalmatin ya takallamu biha rabbil izza wata kalma ce da ubangijin buwaya zai magana fi idlaqil uzni ya saki kunnansu qalu qala ba'dhum li ba'dhin istibsharan sashin su sai ya gaya wa sashi dan yin bushara ma za qala rabbukum me ubangijinku yace qalu alqawla alhaq sai ce ubangijinmu ya faɗi maganar gaskiya ai kad azina fiha ya wi izini ya yi shela cikin ainihin kunnuwa wa huwa al-aliyu ai ta'ala al-khaliq Allah shi an madaukaki mahalicci wa huwa a'la min kulli shay'in Allah yafi kowa yafi komi wa ta'ala fi kulli shay'in ya girmi kowane abu fala shay'a a'la minhu ba abin da yake sama da ubangiji ko da akwai وهو فوق خلقه بالقهر الله yana saman halittarsa ya rinjaye su wa gairihi alkabiru sannan kuma shine mai girma babu wani mai girma irin ubangiji in kai babba ne to akwai babba a samanka sai ka kure mafi girma to Allah yana burbishinsa to ina ga za mu takaita akan wannan aya in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe ranar da za mu ɗaure wannan karatu za mu ɗaura daidai kan aya ta 24 ne ko? wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambaya?
bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd ina wannan tace assalamu alaikum malam salamu yana halatta ga mara tsarki janaba ko haila ko biki ta yi tasbihi da ma sauran azkaru isala
to abin da ya shafi tasbihi ko mutum yana da tsarki ko ba shi da tsarki zai yi shi saboda me ina hujja ina dalili hadisin na na aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkurullaha ala kulli ahyani manzon Allah a duk halin da yake yana ambaton Allah da wannan aka ce mai janaba da mai haila da mai biki duk za su iya yin ambaton ubangiji in za ka kwanta da daddare kana da janaba manzon Allah ya ce akwai karatun ayatul kursi za ka iya karantawa addu'o'in da yake na kwanciya al'abkar za ka yi su babu laifi Allah ganar da mu
takaddata ta biyu ta ce assalamu alaikum malam na buƙatar addu'a akan matsaloli na rayuwa da suka sako shi a gaba Allah ya yi masa to Allah ya yi mata mu ma Allah ya yi mana don yanzu zamani ne na matsaloli ba matsalar ba ko duk Allah maɗaukaki ya ije mana su su kenan اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين